على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin kitabul buyu iyo ma shakalal buyu ce wala juzu bai'ul lahmi sai da nama baya halatta bil hayawani da dabbobi min jinsihi daga jinsinsa sayar da nama da dabba mai rai kuma dabba wadda yake jinsinsa ce to baya halatta kamar misali kana an san nama ga barunji a kuɗi su taru in kuɗi sun ka taru kana da rago sai ka ɗauka ka kai mishi a yi ciniki a walwale abin da ya ka biya ka baya halatta ka kai nama ka amsa gare shi shi kuma dabba mai rai ya amsa gare ka to baya halatta sai dai ka kai ragon nan kasuwa ka sai suwa ka zo ka biya shi kuɗi ne in ya zan daga jinsi ne ne amma in ba jinsi ne ba ne kamar ka sai da kana karɓan nama gare shi sai ka kama tsuntsu sai ka kai mai kun ka yi ciniki ya zame kuɗi ne kaga tsuntsu daban yake da dabba amma inda ya zan danga jinsi ne ne dabba ce iri ne to baya halatta wala bai a tanifi bai atin haka baya halatta ciniki biyu fi bai atin cikin ciniki guda me ma'anar ciniki biyu cikin ciniki guda wa zalika wannan an yi shtariya sil'atan ya sai haja sil'a yanzu mun san sil'a aiko haja abin sayarwa mutum ya sayi haja in ma bi hamsatin na ƙadan ko dai da dinari biyar kuɗi hannu shine na ƙadan awa ashiratin ko ko dinari goma ila ajalin in ya zan zuwa ajali ne kamar da 'yan kasuwa ka yi in kuɗi hannu ne kaza in bashi ne kuma kaza amma kuma duk haja guda to shi ne bai a nufi bai a tin ina fata kun fahimta wannan bai halatta ba ga nassan hadisi annabi ya hana abinda zaka yadda kake sayarwa kuɗi hannu haka wanda ke, ke so bashi haka zaka sayi dan mai saboda bashi bashi ai aikin alheri ne wannan jinkirta mai da za ka yi bashin da za ka bashi Allah zai biyan ka ba shi zai sa ka ƙara mishi kuɗi ba ƙallazimatu ta lizimce shi bi ahadi sama naini da ɗayan kuɗi biyu ga littahi in kuɗi hannu dubu uku amma in bashi sai ƙarshen wata dubu uku da ɗari biyar duk wanda ka ɗauka ya lizamce ka in kuɗi hannu za ka ba su dubu uku in kuma ba shi biyu to ciniki kaga ciniki biyu kenan ga abin ciniki guda littafi guda ne amma an same kuɗi kala biyu to baya halatta ba a yadda ba to ina yake wala yajuzu bai'u tamri baya halatta sayar da busasshen dabino dabino wanda ya bushe shine tamru bin ruɗabi da ɗanyen dabino baya halatta misali kamar ka sai dabino busasshe gare shi in ka tashi biya ka biya da ɗanye baya halatta ɗanye in ya bushe yana ragewa ko bai ragewa to ka gani in an ka ce to tunda yana ragewa sai ka bani mudu goma na busasshen dabino ni ko in na tashi biya in biya mudu goma sha biyu tun da la'akari yana ragewa kaga an yi tafadali ga jinsi guda baya halatta in kuma an ka ce a a yi mithlan bi mithlan tamka da tamka ka bani mudu goma na busasshen dabino in na tashi biya in biya mudu goma na ɗanyen dabino ka kware ni domin ɗanye in ya bushe yana ragewa don haka baya baya halatta a yi mithlan bi mithlan baya halatta a yi da tafadali tunda duk jinsi guda ne baya halatta sai da ɗanye da busasshe sai da abu ɗanye da busasshe shi ake kira muzabana annabi ya hana bai'ul muzabana sai da ɗanye da busasshe na kowane irin jinsi wala zabib hakan ga baya halatta sai da zabib bil inabi da inabi me zabib eh busasshen inabi shine zabib inabi in ya bushe shine zabib to bai halatta sai da busasshen inabi bil inabi da danyen inabi tunda danye in ya bushe yana ragewa la mutafadilan baya halatta a yi da fifiko wala mislan bi mislan ko tamka da tamka baya halatta saboda in an yi da tafadali kaga an yi riba an yi tafadali ga abin da yake jinsi guda ne in kuma an yi mislan bi mislan to mai danye ya kwari mai busashe tunda mai danye in ya bushe ragewa ya kai ina fatar kun fahimta wala ɗibin bai yabi san kai in takaita ma magana bai halatta a sai da ɗanye da busasshe min jinsi daga jinsi ne min sa iri thamari daga sauran 'ya'yan itace wal faki da kayan marmari nan ya ambaci da bino da inabi ko to ba su ɗaya duk wasu 'ya'yan itace da ka sani da kayan marmari to bai halatta a sai da ɗanye da busasshe wa huwa sayar da ɗanye da busasshe min ma nuhiya anhu yana cikin abin da an kai hani gare shi minal muzabana na muzabana yana cikin muzabana na ukan kasuwancin da annabi ya hana na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muzabana wal mukhabara wal wal me wal mulamasa eh wal munabaza wal wal muhaqala wa bai wa bai'i sunya don mun yi cikin bulugul marami annabi ya hana waɗannan nau'ukan cinikayya to muzabana shine sai da danye da busasshe to nan sai yace min sa irin thimari daga sauran ƴaƴan itace wal faki da kayan marmari to ƙwarori fa shi ya halitta ai muzabana abubuwa masu ƙwaya su ma sun shigo inda ya ce wala raɗabin biya bisa min jinsihi min kulli shay'in duk da ya yi daga kowane abu in dai jinsi guda ne to baya halatta a yi muzabana a sai da ɗanye ne da busasshe ne baya halatta amma da jinsi fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fa bi'u kayfa shi'tum in dangin sun saba to wannan ku sayar duk yadda kun kaso inda an ka hana muzabana sai da ɗaya da busasshe daga jinsi guda amma in jinsi ya saba za ka sayar da dabino a biya ka da shinkafa jinsi guda ne a to ka gani wannan fa biyu kai fashe itum sai ku sayar da yadda kun haga dama jinsi guda an ka hana wala yuba'u juzafun ba a sayar da abin da yake tuli tula shi an kai ba a auna an ka ga yawa ne ko nauyi ne ba shi ne tuli a tula abu ɗai kamar yanzu a zo a zazzage buhu ba a san mudu nawa ba ne a tula gero ko shinkafa ko dawa ko dabino ko masara ko kome shi ne juzaf ba ya halatta a sai da tuli bi makilin da abin da an ka auna da mudu ga jikanan gero a cikinta amma ba san mudu nawa ba ne ga wata jikanan gero a cikinta amma shi an auna mudu goma ne to sai a sayar baya halatta duk abin da ake iya aunawa a ga nauyi ne ko a auna a ga yawa ne to bai halatta a sai sai tuli sai an auna a sa abin da za a sai su shi ne ma'anar walayu ba juzafun baya halatta a sai da tuli bi makilin da abin da ake iya aunawa da mudu min sun fihi daga dangi ne in dai dangi guda ne wala juzafin bi juzafin hakan ga baya halatta a sai da tuli da tuli min sun fihi daga dangi ne illa an ya tabayyana alfadalu sai dai in fifiko ya bayyana karar bainahuma tsakanin su akwai bambanci tsaka kamar shinkafa dangote da ta Hausa duk shinkafa ne amma ɗaya suke da ɗaya suke ba in kana min ahto ba shi ba ƙwarin misali bai ba tunda yana cikin abin da riba ke shiga ciki ne ko in kana mimma ya juzu tafadul fil jinsil wahid minhu amma in ya zan daga abin da fifiko yake halatta cikin jinsi guda nashi in ya zan abu ne wanda riba ba ta shiga ciki nai yana halatta ya tafaduli to wannan babu laifi a sai da tuli da tuli kamar ya kawo kamar kamar gaci ya ce kan nuhasa kamar gaci wal hadidi da ƙarafa kaga waɗannan raba ba ta shiga cikinsu to babu lafi a sai da tuli da tuli amma duk abin da raba ke shiga cikinsu to baya halatta a sai da tuli da tuli a yi tafaduli wala ba asu bi bai ishe ilga'ibi babu laifi da sai da wani abu wanda baya nan ala siffata akan siffata amma an san yadda yake to in ka siffanta mu mai saye ga yadda yake babu lahi a sai misali kamar ɗan kasuwa mai sai da turame turame atamfa akwai wata atamfa da ake kira cigambi a duk an san ta ko madalla an san yadda cigambi take an san kwalitinta an san kuɗinta to ina da turamin cigambi can yabo babu laihi mu yi ciniki da kai ina da turamin cigambi dama ka san ta ai ka san wadda take madalla to sai mu yi ciniki wala yunqad fi bi sharda amma in an kai cinikin abin da baya ya halatta ai ciniki nawa ka sai turamin cigambi ina da turmi 100 yabo zan buga waya sai a kawo asali duk abin da ba a iya basuwa yanzu ga bai halatta a sai sai ko to yan shi ne ya kawo togiya sai dai in abin da an san sifatai ne ko an san yadda yake misali to wannan ‘yan an san sifatai ko an san wadda yake to wannan babu lahi a sai sai ko da baya nan amma ‘yan an ka yi ciniki ya ce wa layun ƙadufi ba za a biya kuɗi hannu ciki na yaba bi sharɗin da sharaɗi ba za a yi sharaɗin to kawo kuɗi sai in aika a kawo a'a ya halatta dai a yi ciniki ciniki ya tsaya amma ba za a ba da kuɗi ba sai ka aika an kawo ka ba shi sannan ya ba kuɗi amma cinikin ya halatta muna tare illa an ya ƙaruba makanu sai dai in wurin da abin yake kusa yake ba nesa yake ba kamar misali nan mu yi ciniki da kai shagona na nan tanki kaga aika ɗaya zan yanzu ga a ta yi a kawo wannan babu lahi ka bada kuɗi ko ko kila yana yana cikin kasuwa kaga ba nesa bane mashin ɗaya za a hawa a tai shago nan cikin kasuwa a ɗauko a kawo to nan babu lahi a biya kuɗi au ya kuna ko ko abin ya kasance min mayu manu ta gayyuruhu daga abin da an ka amince ma canzawa ta ba abin da ke canzawa bane min darin na gida mun taɓa zuwa da kai yabo na ta da kai gidana na yabu mun shiga kaga duwa da yake ka san yadda yake ko to babu laifi yanzu mai ciniki nan ne yanga da kai nawa ka sai gidan na na yabu tunda ka san yadda yake amma in baka san wanda yake ka san dai ina da gida yabu to bai halitta ai cinikin amma in ka san wanda yake kuma kaga gida shi bai canzawa in dai ba gobara an kai yanzu ya kone ba bai canzawa to shi babu laifi tunda ka san wanda yake mu yi ciniki ka biya kuɗi in ka biya kuɗi wannan sai ka tafi ta yin baka makullin shi ne ya ce illa an ya kuna sai dai in abin da za a ci nikin wanda baya nan ya kasance min mayumin ta gayyaru daga abin da an ka amince ma canzawa ta min darin na gida au ardin ko gona au shijirin ko icce kaga waɗanda duk ba canzawa ba kai tsaye suka canzawa ba to irin su duk inda ka san yadda suke to babu laifi ko da ba su kusa sai a yi cinikin su gona na ta wuri kaza mun taba zuwa kaga yawan ta kaga wadda take ko to mai ciniki nawa ka sayi babu laifi amma duk abin da ka iya canzawa ko wani abu na iya farmai na kaddara to bai halatta in baya kusa a yi ciniki ne a bari in in bai halatta in an yi ciniki ne a biya kuɗi ya halatta a sayar in an san yadda yake amma ba za a biya kuɗi ba sai an kawo ka bashi ya baka kuɗi wanda ya halatta a biya kuɗi abinda an ka amince abinda wurin da yake kusa yake ko ko an amince mu canzawa ta fa yajuzun na qadfi to shi kan iri nai yana halatta biyan kuɗi ciki ne ko da baya kusa wal udatu garanti ja'izatun halacci mai garanti ai ciniki ga mota ta mun yi ciniki amma dai harka ku ta har zama ƙauyenci yanzu kan muna karatu ku ne mana kiɗe kiɗe ba ku da wayoyin ku ba ku da yadda wayoyi ba ha sai abu ya zan kamar wasa garanti ka sai da abu ka ba shi garanti ya tahi ya yi testin kamar mota ka ba shi kwana uku ya ta yi testin in ta yi mai to in ba ta yi bai mai suwa shi ne garanti ko? to shi ne ce wal uhudatu garanti ja'izatun halacce fir da kiki ga bayi ka sai dan mai bawa ko baiwa kana iya ba shi garanti to ‘yan an ka yi ciniki da garanti ba ya halatta a biya kuɗi sai lokacin garantin ya ƙare na sai dan ma mota dubu ɗari biyu na ba garantin kwana uku ba za ka ba da ko ‘yan biyar ba sai kwanan nan uku sun cika in kaga ta ne ma ka zo ka biya in kaga ba ta yi ba sai ka mai suwa eh eh ya to yanzu ba gan ciniki in yamun raina aka yi ba da musulunci na ba a ciniki mu don na in yamun raina don ka ba da kuɗi ya ce ya unhani da kuɗin tun ɗan kasuwa ba aji kuɗi ya kai ba cikin kwana uku kan gabata ya makan mai suwa ba ba kuɗi ya kuɗin ka sun zan bashi a wasa ba gunmi amma ba a biya ai ya an ba da garanti ba a biya sai lokacin garanti ya ƙare in ta yi ma ka zo ka biya in ba ta yi ka mai da mai abi ne to lokacin garanti in wata ƙaddara ta cimma abin hasara na bisa wa tana bisa mai sayarwa matuƙar kai da abin yake ga hannunka mai sayi ba ba ganganci kai yi ba ka aje mota cikin gari ka sa kwaɗo ka rufe ɓarawo ya biyo da dare an ka ɗauki mota tashi an ka ɗauki ba taka ba faɗa mai ɗaya za ka amma in ka aje ta ƙofar gida ka shige waka cikin gida ko da ka hito babu ka ga ganganci na ka aje mashin ƙofar gida ko da ka hito an ɗauki amma kasa shi inda yake amintaccen wuri an kaddara ta riga fata barawo ya hika dubara shiga ya dauke kowa ya san nan du'a da aka amintar da shi to wannan shi mai sayarwa shi zai dauka kaddara ina fata kun fahimta to kana cikin kwana uku na garantin mota sai dan kabu kabu ya zo ya buge ka sai gambu ya molake to kuma bayan kwana uku ka gabata ya ma to ya za a yi in kan mai su wato sai ka biya shi kudin gyaran gambu ne da kan lalata to ina yake eh shi ne ya ce wal uhdatu garanti ja'izatun halacce fi raƙiƙi ga bayi to me hikimar ba da garantin ba ba da garanti in ka sai dan mai baka ba da garanti saboda yana yiwa yana da aibi yana yana da asma ka sai ba don yayi ma aiki yana da asma yana iya aiki ko yana da peptic ulcer ko yana da farfadiya wayanda waɗannan duka ba yanzu ga yanzu da kasa baka iya gano su sai after some time shi a hikima ba da garanti ko yana da hauka wata hauka shekara shekara sai iska ya buga ga huntudu ta ka tashi to kaga iri ne za a ba da garantin shekara guda da yanzu ga yau ba yau ba 18 ga Disamba ba to sai ka sai dan mai bawa sai ka bashi garantin shekara guda hikima haka nan hauka daga hunturu sai hunturu ta tashi kaga duk fusul na shekara sun yi yan akwai wani abu haka kuturta wata kuturta ita ko shekara shekara ta tashi mahiya ga bazara to yanzu ga sanyi ka sai da ta kwanta ka sai da mai kaga ba iya ganowa don haka sai shekara ta duk ya halitta komi da garantin ya danganta irin mota ana ba da garantin shekara guda kwana uku sun isa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sun isa da masu kama da su kamar gida gida shi kwana guda ma da ka shiga kaggawa da yake a shi kenan in yanayi ma kana ganewa amma ita mota kaga akwai ƙananan abubuwan da sai in ka shiga sannan ka gano su sai a bada kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku akwai wanda ake bada garantin sati guda da masu kama da haka to yana yake kamar ka sai dan mai jaki tuma ya kai ko shuri ya kai hutsuna ko cizo ya kai kila sadda za a sai suwa an shaƙa mai taba ya yi hankali kaga an gaba sati cikin satin nan guda tabar ta sake shi duk abin da a hali ne ana gano a cikin sati guda hakan ga ka sai dan mai saniya yana yiwa ka yi dubara ka yi alambo ka ba ta magani ko wani haki wanda ka sa ruwan nono ai bai kai sati guda ya ka ƙara aiki za ka gano wadda take to irin su duk kaga sai a bada garantin sati guda to to ina yake yace garanti halacce fir da kiki ga bayi inishturi dat ya an sharɗanta ta ai ciniki amma da sharɗin akwai garanti kaga kamar electronics ba suna rubuta ba an ba garantin shekara uku amma shi rubutu ɗaya na in yanzu ya sami ka koma mai ce ma ya ka to shi ai to shi kuwa zai koma ma mafi yawa ba su aiki da wannan auka na jariyatan bilbaladi ‘yan an sharɗanta ta, aukanat koko garantin ta kasance jariyatan bilbalin mai gudana ga garin dama al'adar garin ta, inda duk an ka sai da abu kaza ana ba da garanti ne na kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku ko sati guda, to wannan ta halatta. Fa'udatu thalafi, ‘yan an ka ba da garantin kwana uku, addamanu fiha ranko cikinta in hasara ta samu abin da an ka sayar. to wa zai rankawa wa zai ɗauka hasara min alba'i tana daga mai sayarwa min kulli shay'in ga kome duk abin da an ka bada garantin kwana uku hasara ta same cikin kwanan nan uku na garanti to hasara na ga mai sayarwa sai dai mai sayarwa sai dai in ta bayyana mai saye ganganci yayi wannan sai ya biya wa uhudatu sanati ana bada garantin shekara guda min aljunun saboda hauka don wata hauka daga shekara sai shekara ta ka tashi sai iska ya buga min aljun daga hauka wal juzami da kuturta kuturta mai sa yankewar yatsu ita ce juzam wal barasi da kuturta mai sa kurzuna kurzuna ga jini ba ta yanke yatsu amma duk jikinka zai lalace shine baras amma da duk kuturta ce da shi da juzam mun gano bambanci to ita ma kuturta wata daga shekara sai shekara ta kai mafiya ga bazara ita ko ta hita shi lokacin zafi to kaga yanzu ga sanyi in ka sai dan mai sai ka ga ne lahiya lau sai bazara ta yi ta taso to irin su su ake ba da garantin shekara guda kaga kenan gawa gawa waɗannan suke ga 'yan adam don haka in ka sai da bawa ana tsammanin hauka gare ko kuturta to wannan ya halatta a ba da garanti na shekara guda to sai mu tsaya nan wallahi ba asibis salam sai mu tashi sabtu shine salam